أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك الطيب أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشيخ الطيب إبراهيم إنياس ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله كمان يند مكفارة كراتم لنا وانا لتفينا أوضاق المسالك ila alfiyat bin malik wanda muka fara a satin da ya gabata ta yau zamu ci gaba zamu ci gaba yau zai zama halka na biyu inda zamu tashi inda malik ce haza babu sharhi kalami wa sharhi ma yata'allaqu al-kalamu minhu wannan babi ne na yin sharhi ma'ana bayani shine ma'anan sharhi bayani dalla dalla akan me ake ce magana a harshen larabci da kuma sharhi abinda maganan ke haduwa daga gare shi shine ma'anan ta'alif har haduwa ya zamanto an samu kaza da kaza idan ya haɗu shine ake samun abin da ake kira da ainihin magana. An fahimta? To, sai malam ya ce, Alkalamu, abin da ake ce ma magana, istilahin nahawiyina a cikin istilahi na malaman nawo. In aka ce istilahi na malaman kaza, to shine abinda malaman wannan bangaren suka haɗu da ambatan wannan abin da wannan sun shine ma'anar istilahi to me malaman nawa suka haɗu bakin su ya gamu wajen ambaton abin da ake ce ma magana sai su to ibaratun bayani ne amma ijtama'a fihi amrani game da abin da wasu al'amura guda biyu suka haɗu a cikin shi ba a ce ma magana magana a wajen malaman nahau fa ake magana sai idan al'amura guda biyu sun haɗu a cikin shi na farkon al'amar shi ne allafzu lafazi wal ifadatu da kuma fa'idantarwa wato a wajen malaman nahu duk a wajen malaman nahu duk wani abu da ka isar da sako da shi idan ba da baki kai lafazi da wannan abun ba ba su shi magana ba a wajen su sannan duk wani abu da koda da bakin ka faɗe shi ya zamanto ba a samu fa'ida a ƙarƙashin wannan abin da ka faɗa ba to ba sunan shi magana ba a wajen malaman nahu da ala ana tare to shi ne abin da malam yake magana a kai sai ci gaba da cewa to wal muradu bil lafzi abinda ake nufi da lafazi as-sautu shine sound wana wata murya murya al mushtamil wanda ya kunsu ala ba'd al hurufi a bisa wasu daga cikin huruful hijaiyya mana harufan nan da suke farawa daga alifun suke karewa da ya'un an gani ta hakikan bisa tabbaci a jika furta su gashi ya faɗa au ta kaziran ko bisa kaddarawa kamar yaya ne ta hakikan idan ka ce zaidun dala an fahimta to lafzun ne muhaqqaqun lafazi ne tabbatacce ga shi ka faɗa a fili an ji shi ne ma'anar ta hakika. Takadiran ku ka ce darabtu, ni ne na ce darabtu, kai da yadda malaman nawa za ka zun ce maka wa fa'iluhu zamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu a na ce kum na ce kum na umartar wani kai tsaye malaman nawa za ka zun ce maka fi'ilu amrin وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت za su ce maka takadiruhu anta to malaman nawo sun tafi akan cewa wannan ana yi ne kawai don fahimtar da ɗalibi mai fara karatun nawa a nan kurkusa amma lamiri wanda yake kuya kuya na har abada ba shi da wani lafazi tabbatacce da za a ambace shi haka saraka shi kattarawa ne kawai shine takadiran ɗin ana tare to shine a ya ce maka yana maka magana sai ce to wal murad bil mufid bil mufid abin nufi da mai fa'idantarwa saboda haka dole sai an samu fa'ida tukuna ko bayan an samu lafazi lafazin kuma sai ya zama to ne bayan an samu lafazi sai an samu fa'idantarwa to shine ma ma dalla ala ma'nan shine abin da ya shiryar a bisa wata ma'ana ya hasulu sukutu alaihi wanda yin shiru akan wannan ma'anan zai kyautatu alaihi dinnan abdamiru huna raji'un ila ma'ana wai ma'ana wannan abin da na faɗa to kai da kake saurare na baka baka sauraron in saki gaya maka wani abu ka fa'idantu ka fahimta ka gane sabon da nake so in gaya maka ana tare to wannan shi ake cewa magana shine ma'anar alkalamu wajen malaman nahawu ya gama maka wannan zancen yanzu kai tsaye zai shiga maka zance ne akan to shi magana to da yaya ake sama da shi dame dame ba su waɗannan lafuzan har guda nawa ake haɗawa kafin a samu magana har sai an haɗa lafuzan guda nawa sannan a samu magana yanzu shine abin da zamu shiga sai ce wa aqallu ma yata'allafu al-kalamu bi nayni mafi karancin abinda magana yake hauhawuwa ko yake haduwa shine ma'ana at-ta'lif yake hauhawuwa daga gare shi ko yake haduwa daga gare shi bilis mai daga sunaye ne guda biyu duk inda ka samu guda suna guda biyu to an samu musnadu an samu musnadu ilaihi an samu al-mahkumu an samu al-mahkumu bihi to shi kenan magana ya samu ana tare sai yace kaman nan dinnan kafin dinnan ai tashi ta dauri wata kaulu ne mahzufun mana ta kaulika kaman fadin ka zaidun qa'imun zaiduna tsayi wannan jumlar zaidun qa'imun tana mahallin nasba ne maqulul qawli ne qaulin nan da nake muku an shafi shi ana tare to ai an ji zaidun suna ne ko qa'imun suna ne amma da nace maka zaidul qaimun sakon nan dai da nake son ka fahimta ka fahimce ni yanzu shine jingina tsayuwa ga zaidu baka tsaya baka sauraron wani sako karkashin wannan magana saboda haka saboda haka an samu magana wajen malaman nahawu ana tare to wannan kenan ko kuma wa min fi'lin wasmin ko kuma magana ya haɗu daga aiki da suna ko a haɗa aiki da suna a na bayan mun ji a haɗa aiki a suna da suna ko to a na biyu a haɗa aiki da suna ka shi ma sai ka ce ka ƙaulika kamar faɗinka kama zaidun zaidu ya tsaya kaga an samu shi kuma fi'ili da fa'ili duk da ba mu magana menene fi'ili ba ban nan na fa'ili to amma dai ai tunanin malam ni ko kuma tunani na ne yanzu nake ce maka fi'ili da fa'ili ina sa ran ba daga wannan littafin ka fara karatun nahawu ba lalla daga wannan littafin ne ka fara karatun nahawu ji zaka kama na wani zaurance yawa yanzu ana maka magana ne ina da fassara maka ne tunani na cewa kana da wani guzuri a cikin harkar nahau to yanzu dai an samu fi'ili ko an ko ce ko an samu lafuzza guda biyu wanda kuma sun fa'idan su an samu kama lafazi ne an samu zaidin lafazi ne saboda sun ba da fa'ida saboda haka magana ne shi ma wannan wa min hustaqim yana daga gare shi istaqim ka tsayu tsaya can ma'ana fi ili abri kamar yadda ne magana da zu sai ce fa innahu saboda shi wannan kalmar na istaqim min fi'il al-amri al-manduq bihi an samar da shi ne daga fi'ili amri wanda aka yi umarni da shi istaqim din nan wa min damir al-muqaddari sannan kuma lamirin abokin zance al-muqaddar bi anta wanda za a kaddarta shi da cewa anta ana tare an ga wata ɗan lamba uku a jikin ƙarshen nan inda na karanta bi an taɗin nan akwai wani lamba tiri a tiri ne lamba tiri ne iri ɗaya ne bi an ta almukasar bi an ta gaban an ta akwai wata tiri ga tsanan to ana waga wanda zai duba in a littafin ne zai duba lamba ta uku ne saboda kamar yadda muka yi bayani a farko masu sauraron kula duk inda muka samu wata gaba wanda ke da ƙarin bayani a ƙasa to za mu sauka ƙasan don mu yi wannan ƙarin bayanin don ƙara fahimtar da ɗan uwa masu bibiyan mu. Idan muka gama da shi to za mu sake dawowa ko mu koma sama cikin ainihin shi masanin littafi mu ci gaba da yin bayani. Sauraka a nawa wannan in littafi kake duba to lamba na uku ne. In ko a wannan PDF da muka tura ni to za ga lamba na ɗaya ne to sai ka sauka ƙasa za ka ga an ce yan baki an gan shi. To. Sai ma ya ce yan baki. yana kamata laka gare ka kai ɗan uwa mai karatu an ta'alama ka sani qabla kulli shay qabla kulli shay'in kafin kowane abu me zaka sani anna muradan nahawiyyin ma'anan manufar manufar malaman nahaw min qaulihim daga fadin su cewa aqallu ma ya ta'allafu minhu al-kalamu ismani au fi'lun wasu mafi karancin abinda magana ke ke haduwa daga gare shi shine sunaye guda biyu ko kuma su ce maka aiki da suna to ma'anar wannan maganar nasu to shine muke son yanzu ka sani anan annan hataini surataini cewa waɗannan surorin guda biyu ko dai suna da suna kamar zaidun qa'imun ko fi'ili da suna kaman kama zaidun ko ya koma zaidun ko to shine muke magana akai to abinda za ka sani a nan shine anna hatin suratain waɗannan surorin guda biyu aqallu suwari to sune mafi karancin surori allati ya ta'allafu min al-kalamu al-mufidu adgha'an sune mafi karancin hanyoyi ko surar da magana mai fa'idantarwa take hauhawa daga gare daga gare su ko daga gare ta idan mun kalli ɓangarorin ita jumla ɗin. Sai ce to wale yasa ma'anahu ma'anar wannan maganar na malaman nahu ba ma'anar bai ba shi ne wale yasa ma'anahu ma'anarsa bai zamo annal kalama cewa wai ita magana la ya ta'allafu ba ta hauhawuwa ko ba ta haduwa illa min nisbayn sai daga sunaye guda biyu kawai ba aw fi'lin wasl ko kuma daga fi'li da suna aiki da suna ba haka suke nufi ba da yace faqar ta tabba'an nuhatu hakika malaman nahu sun bibiyi kalaman arabi sun bibiyi zancen larabawa fa wajaduhu sai suka same shi yaridu yana zuwa ne ala sitti suwarin ijmalan a bisa surori guda shida amma ba a dunkule. Duk inda ka cibi za ka yi a larabci to sai a fara kiyaye nan zai fara ko a nan ma za ka sake koyon ya ake tarkibin jumla a larabci. In dai bisa dunkule ne to ta hanya shida ne ake tarkibin magana a larabci. Ga sunan zai warware maka amma sai ce maka wasiya ihda asharata suratan tafsila sura goma sha ɗaya ne idan an ware su. idan an yi su a wawware a dunkule shida ne za mu fara kawo dunkulallin guda shida ne sannan mu kawo wararrun guda goma sha ɗaya insha Allah ga sunan kamar haka wa zalika wannan magana da muka kawo a baya na maganar yadda zance yake hauhawuwa yake shiriwa a larabci shine ma'anar zalika ishara ne zuwa ga abin da muka baro a bayan nan li'annahu saboda yadda shi al'amarin yake imma an yi ta'allafa milis ne ko dai magana ta haɗu daga sunaye guda biyu mun ji nawa ya ce ɗaya wa imma min fi'ilin wasmin ko kuma ta hauhawu daga fi'ili ma'ana aiki da suna mun ji nawa biyu dai mun ji biyu wa imma min jumla sanyi ko kuma ta hauhawu daga jumloli guda biyu mun ji nawa uku wa imma min fi'lin wasmaini ko kuma tawahu daga fi'li guda ɗaya da sunaye guda biyu mun ji nawa hudu wa imma min min fi'lin wa salasati asma'a ko kuma daga fi'li kwaya ɗaya da sunaye guda uku mun ji nawa biyar wa imma min fi'lin wa arba'ati asma'a ko kuma daga fi'li kwaya ɗaya da sunaye guda hudu mun ji nawa shida sai to fa hadhihi sittu suwarin ala wajhi al-ijmali waɗannan su ne surori guda shida yanda magana take hauhawa daga gare su a harshen larabci bisa dunkulewa a dunkule kenan dama ya ce maka a dunkule shida ne idan aka tafsirin su ya ce maka nawa sha ɗaya sha ɗaya yawa wa an amma ala wajhi tafsiri amma a bisa fuskar yin bayani da wawwarewa falmu'allifu ko falmu'allafu diski falmu'allifu magana da ya hauhawu binismaini daga sunaye guda biyu daga sunaye guda biyu ana tare lahu arba'u suwarin yana da surori guda hudu ne hauhawu bai jimlar da suke shiruwa daga sunaye guda biyu to tana da surori hudu ne yace li annas mai li annal lismaini saboda su sunayen guda biyu imma mubtada'un wa khabarun ko dai su zama mubtada da labari nahwu kaman kace zaidun qa'imun zaiduna sai kaga mubtada da labari ko wa imma mubtada'un wa fa'ilun sadda masaddan khabari ko kuma daga mubtada da kuma fa'ilin da ya tsaya matsayin labari nahwu kamar fada da kace aqa'imun aqa'imu bizaitani bizaitani shin zaiduka guda biyu masu tsayawa ne zaiduka guda biyu masu tsayawa ne kaga mun samu kala nawa biyu a nan kenan san muftada da labari nan muftada da fa'ili wanda ya tsaya matsayin labari wa imma mubtada'un wa na'ibu fa'il ko kuma a samu muftada da na'ibul fa'il mubtadan ya zama to ismul ismul maf'ul ne kenan to za a samu na'ibul fa'il sadda masaddal khabari wanda ya tsaya matsayin labari na ku kusan ku fadan fadin ka amma darubun zaidun shin zaidu abun duka ne kaga madrubun ismul fa'il ismul maf'ul ne to shi na'ibul fa'il yake nema kaga mun samu sura nawa uku yawa wa imma ismu fi'il ko kuma a samu ismul fi'il sunan fi'il shi ma sunan ne suke kallon shi wa fa'iluhu da fa'ilinsa nawo kwazagwazin ta ce hai hatal aqiqu aqiqu yayi nisa sunan waje ne a makka kaga yanzu mun samu hudda ma yace maka wanda yake fara da sunaye wanda yake hawa daga sunaye biyu ana samun fuskoki nawa ne surori nawa hudu ga hudun mun gama da su mun ji mun samu hudu to sai mu za sai mu je kasa sai to wal muallifu ko wal muallafu dinzi wal muallifu wanda yake hawa min fi'ilin wasmin lahu suratan wanda shi daga fi'ili ne sai suna fi'ili za a samu sai suna ya zama na biyu shi kuma yana da surori guda biyu ne kawai ya annahu saboda shi imma min fi'ilin wa fa'il ko dai a samu fi'ili da fa'ili nahau kwatan kwatin kama zaidun zaidi ya tsaya kaga fi'ili ne da fa'ili wa imma min fi'ilin wa na'ibi fa'il ko kuma a samu fi'ili sai na'ibul fa'il nahu kamar ga sai kudi al-qusmu an yanki an yanke resa kaga fi'ili ne da na'ibul fa'il kaga mun samu sura nawa biyu dama an ci shi sura biyu ne in ka hada da hudun can ya zama nawa shida wal mu'allifu min jumlatayn shi kuma wanda yake hauhawa daga jumloli guda biyu lahu suratan shi ma yana da surori guda biyu ne li anna al jumlatayn saboda su jumlolin nan guda biyu imma kore su zamanto jumlatal qasami wa jawabihi jumlar rantsuwa ne da jawabin rantsuwa. Na'u kamar sanin da kace uqsimu billahi la ukriman naka na rantsi da Allah sai na girmama ka. Kaga uqsimu billahi jumla ce. Uqsimu billahi jumla ce iya nan. Wannan jumla na rantsuwa ne. La ukriman naka iya nan jumla ne kaga an samu jumla biyu. An fahimta? Wa imma جملة الشرط وجواب كل جملة الشرط إذا جواب الشرط ذلك ناو كما فدنك إن تجتهد إذا كيف وقري تنجح ذاك سام نصرة إن تجتهد جملة في جملة الشرط تنجح جملة في جواب الشرط من سام شما بيو تنجا من هذا شدا من هذا زمان والمؤلف min fi'ilin wasmaini wanda yake hawa kuma daga fi'ili sai sunaye guda biyu lahu suratun wahida shi kuma yana da sura ɗaya ne kawai wahiya ita ne kana shine kana au ihda akhwat au ihda akhwatiha ko kuma ɗaya daga cikin yan uwan kana ko kana ko ɗaya daga cikin yan uwan kana to su kuma ne kaga za a samu ma ma siha wa kabari a tare da sunanta da labarinsa nahu kaman kace nahu kaulika kwatan kwatan fadin ka kace kanal jawharan sararin saman ya zama to mai zafi kaga kana fili ne ma bi na kici ko aljaw ismu kana haran khabaru kana kaga fili dai sunaye guda biyu ya ce maka shi guda sura ɗaya ne kawai ko ka ce wa asbaha al-jawu baridan sararin ya ya wayi gari mai sanyi kaga asbaha fi'li madi ne nakis ko al-jawu ismu asbaha baridan khabaru asbaha kaga shi ne daya sunaye guda biyu an samu sura ɗaya ne nan misalan ne dai kaga guda biyu can muna da nawa a baya da takwas ko to wannan mun samu na nawa tara wal mu'allifu min fi'lin wa salasati asma'a lahu suratun wahidatun aidan wanda yake hauhawa daga fi'ili guda ɗaya sai sunaye guda uku shi ma yana da sura ɗaya ne kaɗai ai dandada wahiya ita ne zanna zanna au ihda akhwatiha ko ɗaya daga cikin ƴan uwan zanna din ma fa'idiha tare da fa'ilinta wa maf'ulaiha da maf'ulanta guda biyu nahu kaman faɗin ka kace zanantul waqata muttafi'an na zaci lokacin ne yalwa ne zanantu zanna fi'ili ne tudin fa'ilin zannan ne ko sunan zannan ne ko ko fa'ilin zanna alwaqata maf'ulin zanna na farko muttafi'an maf'ulin zanna na biyu kaga an samu suna guda an samu fi'ili daya an samu suna guda uku tudin nan sai alwaqatu sai muttafi'an kaga yana da sura ɗaya shi ma mun samu nawa kenan goma ko mun samu goma ko wal mu'allif mai hawa min fi'ilin daga fi'ili wa arba'ati asma'a da sunaye guda hudu da ku suratul wahida to shi ma yana da sura daya aidan dada mun samu nawa kenan sha daya wahiya ita ne a'lama a'lama ya sanar au ihda akhawatiha ko ɗaya daga cikin yan uwan a'lama ma fa'idiha tare da fa'idinta wa maf'ulatiha tare da maf'ulanta guda uku nahu mutum ku sun faɗi daga ce a alamtu zaidan amran mukhlisa a alamtu zaidan na sanar da zaidu amran amru mukhlisan mai don Allah ne kaga a alama din fi'ili din tu din fa'ilin sa lamiri na a suna na farko zaidan suna na biyu amran suna na uku mukhlisan suna na hudu wannan su ne surorin da magana ke hawa a gare shi ko dai shida ijmalan ko goma sha ɗaya tafsilan to daga anan za mu takaita sai mu dora in Allah ya kai mu rana na gaba alhamdulillah dan uwan ku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan kana sabon garin Zaria Kaduna State ta kafa dan kasar Najeriya namban waya don tambaya ko abin ne kama da haka 0802436 5115 assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh